ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar asabar 21 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma biyu ga watan biyu shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata
sai aka samu a wani hali ne mu za mu yi abin da za mu yi cimma sai mu je cikin gari mun nemo ba ko na yin
wai misali lokacin sallah ya yi a gidanka babu ruwa shin taimama za ka yi ko kuma dole ka nema a wajen jama'a matukar kana cikin gari ka san ka samu ruwa baya halatta ka yi taimama a lokacin da yake halatta ka yi taimama sai in ka buga ka buga ka rasa ga lokacin sallah zai fita to a wannan lokaci kake da damar yin taimama amma don gidanka babu ruwa wannan baya halatta maka yin taimama ubangiji ta'ala sharaɗi ya mana sharaɗin shine rashin ruwa ma'ana rashi ku anan ka nema ka nema ka rasa kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من الآية to don haka kasancewar sai in ka nema ka rasa sannan ya halatta kai taimama amma don kasancewar gidanka babu wannan baya halatta kai taimama kai sai shin ya halatta mace daga cikin gida ta bi sallah ta hanyar lasifika baya halatta sharaɗin koyi da limami in ma kana ganin shi ko kuma kana ganin mamunsa amma matukar baka ganin liman baka ganin mamun da ke koyi da shi to baya halatta kai koyi da shi don haka ita mace in jam'i za ta yi to ta fita masallaci amma daga gida ta bi sallah ta hanyar lasifika wannan baya halatta ga ya ai mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa mata sun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a gama sallar asuba su juya zuwa gidaddajinsu suna lullube da mayafansu aisha ta ce ba a bambanta su saboda duhun dare wanda dalili ne tabbatacce akan cewa matan muminai suna halartar masallatai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa mace ta zauna a gidanta ta yi sallah ya fita je masallaci a gidan ma manzon Allah sai ya nuna mana cewa ta yi a cikin balbali ma'ana ta yi a cikin balbali ya fita fito masallacin unguwa da za ta shiga baranda ta yi manzon Allah ya ce ya fita a filin gida ta shiga kuryar ɗaki ta yi kuma ya fita a wannan saboda haka in ta nemi izinin zuwa masallaci ne baya halatta a hana ta amma tare da cewa ta zauna a gida ta yi sallah shine ya fi dacewa na'am wannan rubiya ce wadda take shar'iyya a tofa addu'a a cikin ruwa a sha hanya ce wadda shari'a ta yarda da ita na to kuma wannan wani abu ne na daban darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul hajji mun tsaya ƙarshen babi na goma sha shida baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin wanka a lokacin ɗaukan harami imma hajji ko umra kamar yadda muka wuce da hadithin kharija ibn zaid daga mahaifinsa zaid ibn sabit Allah ya kara masa yadda ke cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tajarrada manzon Allah ya tsiraita ma'ana ya tube tufafinsa li ihlalihi waqtasan domin wato daukan haraminsa kafin ya ɗau harami manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yi wanka wanda karmu manta ya gabata a darasinmu na Bukhari a jiya wanda ibn Umar Allah ya ƙara masa yadda duk da cewa shi wannan wanka ne na shiga makka to wannan shi yana nuna mana lokacin da za ka ɗau harami kenan in ka zo miƙaci to abin da ake bukata ka yi wanka wannan wanka sunna ce ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wani yakan iya cewa yaya yana da wata kaifiya ta daban kwarai kaifiyarsa ba ta da bambanci da wankan janaba domin ka'ida malamai suka ce duk wani wanka na ibada sifarsa da kaifiyarsa ɗaya ce iya abin da yake bambanta su shine niyya to don haka kenan kafin ɗaukan harami hajji ko umra abin da ake bukata mutum ya yi wanka kamar yadda zaidu wani sabit Allah ya kara masa yadda ke cewa haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙala abu isa muhammadu wani isa a tirmidhi rahimahullah babu ma ja a fi mawaƙi ihrami li ahli al-afaq قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن ألي عن أيوب وابن أبي تميمة السختياني النافع هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله من أين نهل قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجهفة وأهل نجد من قرن قال ويقولون وأهل اليمن من يلملم قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم قال حدثنا أبو كريب هو محمد بن كريب الهمداني الكوفي قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن سفيان هو ابن سعيد الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي وابن حسين ابن علي ابن أبي طالب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العتيق قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومحمد بن علي هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب al'imamu turmizi Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na wuraren da aka kayyade ma ma'abuta sasannin duniya domin ɗaukan harami imma hajji ko umra lafazin mawaƙi jam'i ne na miƙat almikat a yaren larabci ma'anarsa alhad a shar'anci shine maubi'ul ibadati aw zamanuha wurin da aka kayyade domin wata ibada ko kuma zamaninta shine ake nihi da almikat kamar yadda ubangiji ta'ala me yake faɗa ila miqati yawmin ma'lum lafazin afaq jam'i ne na ufuk idan aka ce ufuk wato wani shashi kenan daga cikin sassanin duniya to shine a nan al'imamu turmizi ke ya kulla wannan babi dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wuraren da aka kayyade ma ma'abuta sassanin duniya kudu da arewa gabas da yamma da sukurwa duk inda ka hutu kana nihin zuwa makka domin hajji ko umra to akwai wuri na musamman wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kayyade wanda baya halatta mutum ya ketara ba tare da daukan ba tare da wato harami ba shine anan malam ya shigo da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda ke cewa wani mutum ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah min aina nuhillu ya ce ya rasulallah daga wani wuri ya dace wato mu ɗau harami kar mu manta lafazin al'ihlal kamar yadda bayani ya gabata shine ɗaukaka murya amma na canza ma'ana wani lokaci abinda ake nihi da shi a nan wato shine kenan niyya ta haji a ina ya dace mu yi don za mu fa'idanci cewa shi al'amari na ibada ya wuce bara da kai haka kawai ka kaɗi gabanka ka aikata abu duk abin da ka jahilce shi mai sunan ibada to ya zama dole a kanka ka tambayi malamai kamar yadda ubangiji ta'ala ya mana umarni a cikin alkur'ani fas'alu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamu ku tambayi ma'abuta sani dangane da abin da ba ku da sani in in kun kasance ba ku da sani ubangiji ta'ala ya ce ku tambayi ma'abuta sani don haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu mai sunan ibada ba sa gaban kansu su aikata face sai sun zo sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan wannan sahabi ya zo ya ce ya manzon Allah ta ina ya dace wato mu dau harami maza Allah sai ya ce da shi yuhillu ahlul madinati min zulhulaifa maza Allah ya ce su ɗan madina daga wurin da ake kiransa da zulhulaifa ta nan ya dace su dau harami wanda zulhulaifa shine iya miƙatin mutanen madina kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade wanda tsakaninsa da madina ta da mil goma sha biyu ne wanda daga nan zulhulaifa zuwa birnin makka tafiya ce ta kilomitar 450 kenan kamar da magaran zuwa kwanni shine kuma ya fi kowane miƙaci nisa daga cikin mawaƙi cikin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade sai ce wa ahalu shami minal juhufa su kuma mutanen sham manzan Allah ya ce daga wurin da ake kiran shi juhufa a nan za su ɗau harari sham a wancan lokaci ta bambanta da ma'anar sham a yau a yau in aka ce sham ana nihi suriya kenan to amma a wancan lokaci in aka ce asham ya hada suriya da palestine da jordani da lubnan waɗannan su ne ake kiransu biladu sham to don haka su mutanen sham da mutanen masar da mutanen afirka ta yamma kamar niger da nigeria da ghana da togo da benin da sauran wannan yanki miƙatinmu inda mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ƙayyade mana domin ɗaukan harami shine wurin da ake kiran shi aljuhuba wanda asali kasancewar ba haka ba ne sunansa daga baya ne ya samu wannan suna aljuhuba an gane ko kasancewar wata alƙarya ce wadda ruwa ya zo ya malaye ta maliya ce ta yi ambaliya sai ya zamanto ta haɗe wurin wurin sai aka kiraye shi daga aka kiraye shi aljufa an ciro shi ne daga aljahab aljahab shine ma'ana asail ma'ana gudun ruwa kenan ma'ana ruwa ya tafi da wurin gaba daya ya hallaka shi to don haka kasancewar shi wannan miƙati yau a cikin ruwa yake kenan duk wanda ya tashi in ma daga Niger ko daga Najeriya ko daga Togo ko daga Ghana jidda ba mikati ba ne ba maganar cewa in an sauka jidda zai yi wanka ya ɗau harami kai tsaye ya wuce makka a nan kenan ɗayan biyu in ma kafin ya hau jirgi ya yi wanka ya saka ihraminsa in an ji daidai wurin lokacin da aka yi sanarwar cewa an zo daidai mikati kenan a nan sai ya niyya ko a cikin jirgi inda dama ya yi wanka ya tuɓe kayansa ya saka ihraminsa in an zo daidai wurin domin suna sanarwa da yare in ma na larabci ko kuma ingilishi kenan a wannan lokaci mutum sai ya dau harari ko kuma ka bari in an sauka judda kenan a wannan lokaci sai ka shiga mota sai ka dawo wani wuri da ake kiran shi rabik wanda yana dabra da aljihufa kenan sai ka je can ka dau harami in ya so sai ka wuce makka ko kuma kai tsaye in an sauke ku jidda a nan jidda ka yi wanka ka ɗau harami amma ka tabbatar da cewa akwai wajabcin ba da fidiya a kanka in ma yanka rago ko kuma azumi uku ko kuma ciyar da miskini shidda me yasa domin kabar abin da yake wajibi a kanka shine ɗaukan harami daga miƙati alhali nan ku ka ƙetare miƙati sannan ka ɗau harami to amma alhamdulillah duk da cewa mafi yawan alhazan niyyar in dai ba lokaci ya kure ba kai tsaye ba sa wucewa makka daga an sauka jidda madina ake wucewa sai an tafi an gama ziyara ta masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zauna wasu 'yan kwanaki duk da cewa zaman kwanakin sun rigaije sun saba amma ba shi da tushe na cewa sai mutum ya yi sallah arba'in shine suke galibin alhazai suka tafi sai sun yi kwana takwas sannan wato suke wucewa makka to lokacin da kenan daga judda da aka wuce da ku makka wannan al'amari kenan ya sauka daga kanka inda a ce makka ne za ka wuce to dole a nan in ma ka dawo rabin ko kuma ka ɗau harami a nan judda ka wuce makka amma ka san da cewa dole sai ka fada ka ba da fidiya kenan don haka in an wuce madina an gama ziyara idan za a zo makka dole daga miƙatin mutanen madina zulhulaifa a nan za ka ɗau harami ba maganar cewa sai ka dawo miƙatin ku aljufa saboda kar mu manta hadisi ya gabata a darasin mu na bukhari wanzan Allah ya ce hunna la hunna wani man ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman yuridu al-hajja aw al-umra to shine anan manzon Allah ya ce wa ahlu sham min al-juhufa su mutanen sham manzon Allah ya ce daga juhufa za su dau harami wa ahlu najd min qarn su kuma mutanen najd manzon Allah ya ce daga wani wuri da ake kiran shi qarnul manazil qarnul manazil ko kuma ka ce masa qarnus sa'ali shi najd wato sunan wani yanki ne wanda rabinsa na cikin saudiya shine kenan wajen yankin riyad shine kuma ya dangana zuwa kusan iraki wani yankin kuma yana cikin yaman wannan yanki gaba ɗaya shine ake kiran shi najd wanda sasannin duniya a wancan lokaci ko ina yana da suna idan ka ɗauki wannan gabas kamar yadda muka yi bayani sham kaga ai ƙasashe ne wanda a yau irin su wannan falastin su liban su suriya su jarraniya su ne ake kiransu sha idan ka ɗauki al-maghrib ita ce maroc da alger da tunisia da libya da su spain su ne ake kiransu biladul maghrib idan ka ɗauki wannan yanki su gane su togo su benin da sauransu gaba ɗaya wannan yankin gane ake kiran shi a wancan lokaci kowane yanki na sassanin duniya yana da suna nashi to don haka wannan yanki abinda ake kiran shi annaji wanda yankin yana cikin saudiya wani bangaren yana cikin yaman wani yankin yana cikin sham kenan ya dangana ya kai bakin iyaka ta iraki to su ne manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade musu cewa naji wato karnul manazil a nan za su dau harari qala ibnu umar sai yake cewa waya kuluna wasu jama'a suna faɗa wai manzon allah ya ce da su wa ahlul yamani min yalamlam su mutanen yaman su kuma za su dau harami daga wurin da ake kiran shi ya lamlam shi dai ibn umar iya abin da ya ji daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan uku zulhulaifa da aljihufa da karnul manazil sai ya ce waya kuluna wa ahalul yamani min yalamlam wasu jama'a suna faɗa cewa mutanen yaman manzon allah ya ƙayyade musu yalamlam shi dai bai ji ba to amma wasu sun ji wanda suka ji akwai abdullahi dan abbas akwai jabir ibn abdullahi al-ansari akwai abu sa'id al-kudri akwai aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan jama'a sun ji manzon allah ya ce su yan yaman ya lamlam za su ɗau harai don haka kenan abin da kai baka ji ba ba maganar ka hakikanci an gane ko sai dai kasancewar in ka tabbata mutumin da ya faɗa maka mutum ne amintacce to wannan za ka ɗauke shi magana ce tabbatacciya shi a nan shi ibn umar ya dogara shi akan abin da ya ji daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan abubuwa ne waɗanda suke na ibada wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade wannan kuma shine zai ƙara tabbatar mana cewa ita wani abu wanda yake mai sunan ibada al'amari ne wanda yake taukifi sanin kaifiyar ibada da wurinta da zamaninta da sababinta da adadinta da jinsinta wannan dole sai an koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa kaga waɗannan wurare maza Allah ya kayyade su ya ce duk wanda yake nihin shiga makka domin haji ko umra maza Allah ya ce to bai ya halatta ya kitare wannan wuri dole sai yana dauke da harari kenan ibada biya ce ba wani ra'ayi bane ba da wani son zuciya shine anan malam sai yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Abdullahi dan Abbas da Jabir ibn Abdullahi al-Ansari da Abdullahi ibn Amr ibn al-As Allah yadda da su kowane hadisin zai iya zama a karkashin baban domin iya abin da ya kunsa na bayani wato su ne almawaki makaniya kenan wurare wanda manzon Allah ya kayyade domin daukan harami ga menihin haji ko umra malam ke cewa hadisin abdullahi dan umar hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin hadisin na cikin bukhari da muslim sai ce wal amalu ala hadha inda ahlul ilmi aiki akan haka yake a wajen malamai an gane ku dole kenan mutum a nan zai dau harami bai baya halatta ya ketara sannan malam sai ya zo da hadisin muhammad ibn ali ibn husayn ibn abi talib daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam wa qatali ahli al-mashriqil aqiqa wato mutanen gabas ta tsakiya manzon Allah ya kayyade musu wurin da ake kiran shi aqiq aqiq wato sunan kwari ne zarmu shine ake kiran shi aqiq to amma shi wannan zarmu yana yana dabra da wurin da ake kiran shi zatu irq zatu irq kar mu manta miƙati ne na mutanen iraki an gane ko su ko iraq tana cikin gabas ta tsakiya to wannan kasancewar umar allah ikara masa yadda mutanen iraki suka zo suka ce masa ya amiran mu'minina miƙaci ya bauɗe da mu ina ya dace mu ɗauka sai umar ya ce ku kirdadi wurin da ya yi daidai da miƙaci kuma ya shi nan shine miƙacin ku shine sai ya kayyade musu wurin da ake kiran shi zafi irk an gane ko zatu ir shine cikon mawaki tilmakaniya kenan biyar wanda umar Allah ikara masa yadda shi ya kayyade ma mutanen iraki to don haka kasancewar kenan a nan duk wanda ya fito daga kudu ko daga arewa ko daga gabas ko daga yamma to akwai wuraren da ya dace ya dau harami idan yana nihin hajji ko umra to in ya zamanto ka dan bauɗe a sukurwa kake kenan ba an tilasa maka ba dole cewa sai ka yi kewaye ka zo ta kan miƙati kenan sai ka tsaya a iya tunaninka a adalcinka cewa yanzu ka kirda daidai wurin da ya daura da miƙaci in ya yi daura da miƙaci kenan anan za ka ɗau harami kamar yadda shi umar allah ya kara masa yadda ya kayyade ma mutanen iraki wurin da ake kiran shi kenan za su iran to illa kasancewar wannan hadisi hadisi ne ba'ifi illarsa wannan marwaci yazid ibn abi ziyad an gane ku don haka bai inganta ba iya abin da ya inganta kenan wancan asarkin wanda yake cikin bukhari kenan umar allah ya kara masa yadda shine ya kayyade wannan na biyar wanda ake kira shi zatu irin malam ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa muhammad ibn ali shine ake masa kinaya da abu ja'far shine muhammad ibn ali ibn hussein ibn ali ibn abi talib kenan ɗa ne wanda yake na zainul abidin zainul abidin shine ali ibn husayn ibn ali ibn abi talib babu ma ja'a fi ma la yajuzu lil muhrimi lubsuhu bi dhammi lam قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم في الحرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتجب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم wato abdullahi dan umar allah ikara musu yadda ke cewa wani mutum ya tsaya ya ce da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ma za ta amuruna an nalbasa mina thiyabi fil hurum ya ce ya rasulallahi me za ka umarce mu mu sanya na tufafi wato game da harami lokacin da za mu ɗau harami hajji ko umra menene ya dace ya rasulallahi musanya na tufafi wannan ma irin abin da ya gabata ne saboda a nan shi ya jahilci wanda tufafi ne ya dace mutum ya saka a jikinsa wanne ne bai dace ba ya saka a lokacin da ya ɗau harami in ma haji ko umra faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da shi la talbasul kamisa manzon Allah ya ce kar ku sanya wato riga kasancewar anan tun a tarjamar da malam yayi a baban ya tantance mana yanda ake nudiki da wannan kalima kenan shine allubus sai ce bilban millami kenan lamun kin za ka yi masa rufa lafazin allubusu ya sha bamban da allabsu idan aka ce allabsu shine alkhalq kenan gauraya abu ka cuɗanya shi amma in aka ce allubusu shine saka tufafi a jiki don haka suna bambanta a wajen tasirifinsa idan ka ce labisa sai ka ce yalbasu sai ka ce lubusan labisa ya sanya tufafi yalbas yana sanya tufafi lubusan sanya tufafi shi ko in na cudawa ne kenan sai ka ce labasa bi ma'ana halada kenan labasa maimakon ka ce yalbasu sai ka ce yalbisu an gane ko masdar din sai ka ce labsan labsan shine ubangiji ta'ala yace wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun da can faɗarsa wala labasna alaihim ma yalbisu don haka kenan shine anan malam yace bi ban min lami kenan da ma lamun kin rufa aka ce allus to shine anan manzon Allah yace la talbasul qamisa kenan karka ce la talbisul qamisa la talbasul qamisa manzon Allah yace kar ku sanya riga sai yace wala sarawilat yace ko wando manzon Allah yace kar ku sa lafazin sarawilat in ma ya kasance jam'i ne na wato sirwal ko kuma ya zamanto jam'ul jam kenan sirwal sai ya zamanto mufrad sarawil sai ya zamanto jam jam'ul jam sai ka ce sarawilat sai ce walal baranis manzon Allah ya ce kuma kar ku sanya wato ita ce hula shi lafazin baranis jam'i ne na burnus idan aka ce burnus wato ita ce riga irin ta mutanen Morocco wadda take da hula a ɗinke a jikinta ita ce ake kiranta da burnus manzo Allah ya ce ita ma karkusa walal baranis wato jallabiya mai hula kenan wani yakan iya cewa kenan mara hula ana iya sanyawa mara hula ta shiga karkashin kenan la talbasul kamisa kar ku sanya riga sai ya ce walal ama'ima manzo Allah ya ce kuma kar ku sanya rawani amma im jam'i ne na al'imama kar ku sanya rawani kina an ce kar ka sanya rawani hula ma wannan baya halatta kasa sai ce wala da khifafa manzon Allah ya ce kar ku sanya khuffi an gane ko khuffi takalmi ne wanda yake na fata wanda yake yana rufe idan sau wanda kamar su sai ake dumka shi na fata ne kenan anan takalmi wanda yake kafa ciki wanda ake kiran shi sentimental kenan bayya halatta mutum ya sa kamar irin kenan takalmin soji wanda ya rufe har idan sau idan mutum ya dau harami da haji ko umra baya halatta ya sanya irin wannan sai ya ce illa an ya kuna ahadun laysat lahu na'ala manzon Allah ya ce sai dai idan an samu wani wanda ba shi da takalma manzon Allah ya ce fal yalbasil khuffaini ma asfala min al-ka'bayn manzo Allah ya ce zai sanya zai iya sanya hufinsa amma ya zamanto yayi kasa da idan sau ma'ana sai ya sanya sizo kenan ya yanke hufin ya huddo idanun saukin sa kenan kaga irin takalmi wanda yake suliye mutum yana iya sanyawa me yasa saboda baya rufe idan sau to amma shi ma fa sai idan mutum bai samu ba takalmi irin dan soso an gane ko mutumin da bai samu ba takalmi irin dan soso manzon Allah ya ce to yakan iya sanya kufi amma fa kufi ma manzon Allah ya ce ya yanke shi kasa da idan sau ya zaman to kenan idanun saukin sa sun bayyana sai ya ce wala talbasu shay'an min athiyabi masahu za'afaran wal alwas manzon Allah ya ce kar ku sanya wani abu na tufafi wanda turare za'afaran ko alwar wato ya shafe shi ma'ana duk wani tufafi wanda aka rina shi da zafaran zafaran wani hure ne na wani icce wanda ake turare da shi hakanan shi alwars manzo Allah ya ce duk tufafin da zafaran ko alwars wato ya shafe shi ma'ana aka rina shi manzo Allah ya ce kar kusa me yasa saboda akwai kanshin turare a tare da shi sai ya ce wala tantakibil mar'atul haramu ya ce mace wadda take mai harami manzan Allah ya ce ba ta sanya niƙabi lafazin tantakib an ciro shi ne daga anniqab anniqab wato shine marfin huska kenan wanda ake kiran shi alburko wanda mace za ta sanya ta rufe huskarta wani lokaci sai dai ta huddo idanu to balantana rufe fuskar gaba daya mace in ta dau harami manzon Allah ya ce ba ta saba haramun ne baya halatta wasu malamai sun yi rangwame kasancewar in tana cikin maza waɗanda suke a jani ba muharramanta ba to ba laifi takan iya sakin wani kyalle ya dan rufe fuskarta shi ma dai babu wani dalili tabbatacce duk da cewa akwai wani hadisi da ake faɗa daga Aisha Allah ya kara mata yadda kenan sai mun bincika mu ga menene ingancinsa a nan dai manzon Allah ya ce wala tantaki bil mar'atu yace mace yace ba za ta sanya niqabi ba ma'ana ba za ta rufe fuskarta ba kenan mace mai harami yace ba za ta rufe fuskarta ba sai ce wala talbasil kuffazaini manzon Allah yace kuma ba za ta sanya gam ba safar hannu kenan lafazin al-kuffazain lafazi ne wanda yake musanna mufradikinsa shine al-kuffaz ma'ana safa ce ta hannu wanda mata suke sanyawa saboda sanyi wanda yana kawo nan hayar rike damtse wanda galibi cikin sa kuma auduga ce ake sawa to baya halatta in dai ta dau harami da haji ko umra ta rufe fuskarta ko ta sanya safar hannu kasancewar shi wannan sahabi me ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya yi me ya dace wato mutumin da ya dau harami da hajji ko umra mi ya dace na tufafi ya sa wanda hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maimakon ya ce masa da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ya dace a sa manzon Allah sai ya kauce sai ya zana masa abubuwan da baya halatta saboda ka'ida ce abubuwan da Allah ya haramta inda za ka dangana su dangane da abin da Allah ya haramta ba su kai ba kashi ɗaya a cikin ɗari yanzu in aka ce ka zana abin da Allah ya halitta har ka gama rayuwarka ba za ka iya zanawa ba amma in aka ce ka zana abubuwan da aka hana zuwa wani ɗan lokaci za ka iya zana su za ka iya ƙididdiga su don haka shi caye a bashi labari ya ce ya rasulallahi me za ka umarce mu mu sanya na tufafi idan mun ɗau harami maimakon ya ce ku sanya kaza ku sanya kaza ku sanya kaza lissafi ba zai kare ba sai ya ce kar ku sa kaza shine kar ku sa riga kar ku sa wando kar ku sa jallabiya mai hula kar ku sanya rawani balantana tagiya sai ya ce walal kifafa ko kufi manzon Allah ya ce kar ku sa sai ya ce sai dai mutumin da bai samu takalma dan soso manzon Allah ya ce to zai iya yanke kufinsa kasa da idan sau kenan sai ya sa sai ce kuma kar ku sanya wani abu na tufafi wanda turare za'afaran ko alwarf wato ya shafe shi kenan wanda aka rina da waɗannan sai ce mace wadda take mai harami manzon Allah ya ce ba ta rufe fuska an gane ko cewa ba ta rufe fuska kenan a da ba a yi balantana a yanzu kenan a ce maka ba a kaza yafi a ce maka kar kai kaza sai ya ce wala tantaqibul mar'atul haram mace mai harami manzo Allah yace ba ta rufe fuska wala talbasul yace wala talbasul qufazai manzo Allah yace kuma ba za ta sanya wato shine kenan safar hannu al-imam Tirmidhi ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce wal amalu alaihi inda ahli ilm kuma aiki a kansa yake a wajen malamai ma'ana waɗannan abubuwa haramun ne ga mai harami ya sanya su باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار ون عليه قال حدثنا أحمد, أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا يزيد بن زري قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو النهوة قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين وهو قول أحمد وقال بعضهم على حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وهو قول سفيان الثوري والشافعي وبه يقول مالك نعم
abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ya ce na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa al-muhrim manzon allah ya ce shi ne harami in ma haji ko umra idza lam yajid al-izara idan bai samu gyautu ma'ana zanen da zai daura a jikinsa falyalbas sarawila manzon allah ya ce ya sanya wandon shi in har bai samu zanen da zai daura manzo Allah ya ce faliyar basu sarawi ya sanya wandonsa amma sharadi kenan a nan ya nema ya rasa wa idza lam yajidin na alaini yace idan bai samu takalma kafa waje kenan dan susu manzo Allah ya ce faliyar basu khuffaini wato ya sanya khuffinsa kenan sharadin halaccin sanya waɗannan abubuwa da aka haramta kenan in babu shine ka'ida malamai suke cewa ad-daruratu tubihul mahzurat kenan anan larurar rashi ita ta kai kenan halaccin mutum yakan iya sa waɗannan abubuwa da aka haramta malam ke cewa Kutaiba daga Hammad daga Amr ibn Dinar wato akwai kwatancin wannan hadisi malam ke cewa a wannan babi akwai hadisi daga abdullahi dan umar da jabir ibn abdullahi al-ansari allah ya kara musu yadda malam ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce aiki akan haka yake a wajen wasu daga cikin malamai suka ce idza lam yajid al-muhrimu izara in har mai harami bai samu ba zanan da zai daura labisa sarawila manzo Allah ya suka ce abin da ya dace kenan sai ya sanya wandonsa idan bai samu ba kenan gyautan da zai daura shi ne yace labisa sarawila suka ce sai ya sanya wandonsa wa idza lam yajidin na alaini idan bai samu ba ta kalma kafa waje labisar khufaini wato sai ya sanya khufi wannan kuma fada ce ta al-Imamu Ahmad menene dalili shine wannan hadisi wasu daga cikin malamai sai suka tabbata akan hadisin abdullahi dan umar wanda hadisin ya gabata manzo Allah yake cewa kenan izalam yajidin na alaini in har mutum bai samu ba takalma kafa waje falyal basil khuffaini manzo Allah yake cewa a can sai manzo Allah yace ya sanya khuffinsa sai yace ma asfala min al-ka'bai shine anan suka ce wal yaqahu ma asfala min al-ka'bai kenan sai ya yanke wannan kufi kenan ƙasa da idan sau kaga wannan hadisi hadisi ne mutlaq shi wannan na wato abdullahi dan abbas da manzo Allah ya ce in bai samu ba ta kalma kafa waje fal yalbas kufai shi kuma wannan hadisi na ibnu umar wanda ya gabata hadisi ne muqayyad ka'ida kwa ta malaman usul shine hamlul mutlaq alal muqayyad kenan a nan huffin bayyada cewa mutum ya saka shi dole sai ya yanke shi su malaman hanabila suka ce to ai yanke shi banna ne yanke shi banna ne malamai suka ce a wannan ba banna ba ne ita banna tana kasancewa akan abin da shari'a bata ce ba a nan shi ne manzan Allah ya ce abin da zai yi mutumin da bai samu takalma kafa waje manzan Allah ya ce ya yanke huffinsa ƙasa da idan sau manzan Allah ya ce ya saka a kafarsa to don haka kenan a nan shi ne malamai suka shi ne malam ya ce wa huwa qawlu sufyan sauri wannan fada ce ta sufyan ibnu sa'id as-sauri da al-imamu shafi'i haka nan akan wannan fada al-imamu malik yake kenan mutumin da ba shi da takalmi kafa waje idan yana da kufi mi zai yi sai ya yanke hufin ƙasa da idan sau babu ma ja a fillazi yuhrim wa alaihi kamisun au jubba qala haddathana qutayba qala haddathana abdullah ibn idris huwa al-audi ana abdul malik ibn abi sulaiman an aba huwa ibn abi rabah an ya ibn umayya annahu qala رأى النبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزئها قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه هو يعلى بن أمية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال أبو عيسى وهذا الصح وفي الحديث قصة قال أبو عيسى هكذا رواه قتادة والحجاج بن أرطاع وغير واحد عن عطاء أن على ابن أمية والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم wato aba ibn abi raba ke cewa ya alabun umayya Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mazaunin ƙauye kada a harama wa alaihi jubba ya ɗau harami amma a jikinsa wato akwai riga wanda suke kiranta jubba wanda a hausa ake ce mata jabba in aka ce jubba doguwar riga ce daga sama har ƙasa an gane ko mai ruwan jallabiya illa kasancewar ɗinkinta ya sha bamban da jallabiya domin galibi jubba ana bude ta daga gaba kamar kenan kwatancin rigar da ake kiranta a baya wadda ita asali a ba ne fa'amarahu an yanzu aha mazan Allah sai ya umarce shi cewa maza ya fitar da wannan riga yaya zai fitar da ita malamai suka ce sai ya fitar da ita ta kai wasu suka ce a'a sai dai ya fitar da ita ta ƙasa saboda don kada ya rufe kansa shi kuma alhali abu wanda yake tabbatacce wato shine kenan fitar da ita ta kai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya umarce shi an gane ko don haka kenan akwai hadisin da ya nuna cewa ta kai ya hudda rigar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi shine anan malam sai ya biyo da hanya ta biyu riwaya ta wato ibnu abi umar daga sufyan daga amr ibn dinar daga aba shi kuma aba daga safwan ibn ya'la shi kuma daga mahaifinsa kenan ya'la ibn umayya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ma'anar hadisin kwatancin ma'anar wannan hadisi ne al'imamu turmizi sai ya ce wa haza a sauku wannan ya fi inganci an gane ko kasancewar kenan samun wasiɗa tsakanin ya alibin umayya da aba kenan shine safwan ibn ya'ala shine malam sai ya ce wa fil hadisi kissa a cikin hadisin wato akwai labari mai ɗan tsawo wanda kasancewar ana cikin tafiya ne duk da cewa hadisin ya gabata a darasinmu na bukhari wato ya alabuna umayya ke faɗa ga umar ya ce masa umar abin da nake bukata in kaga ana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi sanar da ni domin in ga yaya yanayinsa yake kasancewa sai aka yi dace ana cikin tafiya wani balaraban ƙauye kenan sai ya zo sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya zo sai shi balaraban ƙauye ya zo ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi yaya me za ka faɗa game da mutumin da ya ɗau harami da umra gashi kuma ya cuɗanya da turare duk ya shafe jikinsa da turare manzan Allah sai ya ja bakinsa ya kyale bai ce masa komai ba zuwa can jimawa sai wahayi ya fara sauka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sai suka masa wata inuwa suka sanya wani zane suka lullube shi to shine Umar da ya ga wannan yanayi sai ya tago ya Alabu na Umayya ya ce to zo ka gani kenan cigiyar ka ta samu sai ya zo sai ya daga wannan zane sai ya soka kanshi ya ga yaya yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yace fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muhmarul wajhi wa huwa yadiq sai ga maka fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi jajjawur yana shunkuri irin na mai bacci lokacin da aka gama masa wahayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bude sai ya fito sai yake cewa aina sa'i aina alladhi sa'ala anil umra ina mutumin da yi tambaya dangane da umra ma'ana mutumin da ya dau harami da umra sannan ya shafu da turare manzo Allah sai ya ce masa je ka ka wanke wannan turare su uku manzo Allah ya ce masa jabbar da take jikinka manzo Allah ya ce masa fitar da ita shine anan malam yace wa fil hadisi kissa a hadisin akwai wato dogon labari kenan kasancewar anan da manzon Allah yace masa fitar da jabbai kenan daman tambaya ce manzon Allah yace je ya wanke wannan turare sau uku sannan kuma ya fitar da wannan jabba malam ke cewa wannan hadisi haka wato katada ibnu di'ama da alhajjaji ibn arba da ma ba ba daga cikin marwaita haka suka rawaito hadisin daga aba aba shi kuma daga ya'ala ibn umayya sai ce amma wasahihu ingantacciyar hanya ya ce marawa amur dinar ya ce hadisin da amur dinar ya rawaito da shi da ibn jurai an aqa daga aqa an safuwa na bin ya'ala an abihi kenan daga mahaifinsa ya'ala bin umayya kenan tsakanin aqa da ya'ala bin umayya akwai tsani kenan tsani shine safuwan ibn ya'ala kenan kai tsaye shi aqa bai ji ba wannan hadisi daga ya'ala bin umayya ya ji hadisin ta hanyar kenan safuwan ibn ya'ala shi kuma daga mahaifinsa kenan don haka wancan hanya kenan akwai inkiba datsewar sanadi don haka kenan shine malam yace wasahihu ingantacciyar riwaya kenan marawa amru ibn dinar sai yace wa ibn shurayj an ata an safwa na bin ya'la an abihi an nabi sallallahu alaihi wasallam kenan don haka anan duk mutumin da ya dau harami da hajji ko umra a jikinsa akwai riga ko jabba idan aka nuna masa cewa ai mai harami bai ya dacewa ya saka irin wannan tufafi to iya abin da ya zama wajibi a kan shi take yanke zai hudda amma kuma ba maganar wata fidiya a kansa kamar yadda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai umarci ba wannan sahabi cewa ya ba da fidiya idan mutum ko ya rika kansa ko ya sanya wando ko ya sanya abin da dai haramun ne mai harami ya sa lokacin da aka sanar da shi kenan dole zai fitar da wannan abu kuma babu wata fidiya a kansa babu ma yaqtulul muhrimu min ad-dawa min ad-dawab قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر وابن راشد الأزدي عن الزهري وابن شهاب عن عروة وابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والهدية والكلب العقور قال وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا خشيم وابن بشير الواسطي قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والهدأة والغراب قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا المحرم يقتل السبع العادي والكلب وهو قول سفيان الثوري والشافعي وقال الشافعي كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمهرم قتله wato aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mata yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hamsun fawasik dabobi guda biyar manzon Allah ya ce miyagu ne an gane ko? shine sai ce yuqtal na fil haram wato ana kashe su a cikin harami kenan in an same su a cikin alhilmin babu aula an ce a cikin harami ko ka same su a cikin harami kana iya kashe su wanda cikin harami haramun ne ka kashe wata dabba sai dai dabbar da shari'a ta baka izinin kashe ta ko farauta ba a yi ta cikin harami to amma anan manzon Allah sai ya ce biyar daga cikin dabobi manzan Allah ya ce miyagu ne yi kutalna fil haram ana kashe su a cikin zagayen harami farko sai ya ce alfa'ara wato shine bira a hausa kenan sai mu ce min babil aula kenan gaihiya da bira da gaihiya duk dangi ɗaya kenan in aka same su kashe su ake sai ya ce wal aqrab wato da kunama an ce a kashe kunama to ina ga mucijiya wanda kasancewar akwai nasi masu rihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muciji in an same shi ko a cikin harami ne kashe shi ake sai ce wal gurab wato da hankaka tare da cewa akwai riwaya a cikin sunani abi dawud wadda take nuna ba a kashe hankaka hankakan da ake kashewa malamai suka ce ya sha bamban da irin wannan hankaka wanda yake mai tsatsagar kwaya ta hatsi da sauransu akwai manyan hankaku waɗanda suke masu cin musai to irin wannan hankaku in an same su ko a cikin harami ne kashe su ake an gane ku don haka waccan riwaya ta cikin sunani abi daud malamai sai suka juya ta akan cewa hankaka wanda baya cin mushe kenan mai tsatsagar kwaya shi wannan ba a kashe shi sai ya ce wal hudayya ya ce da meki lafazin hudayya wato wannan tasgir ne kenan na hida'a sai ya ce wal kalbul aqur wal kalbul aqur wato da karen zangai shine karen hauka kenan duk da cewa alkalbul aqur abinda ake nihi kamar yadda zai zo nan gaba dukkan wata dabba mai fada mutum wannan kashe ta ake shine ake kira alkalbul agor kamar zaki kamar damusa kamar kirkeci kamar sukura da sauransu ko a cikin harami aka samu wannan kashe su ake an gane ko duk wata dabba dai mai fada mutum kashe ta ake shine ake kira da kalbul agor malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan umar da abu huraira da abu sa'id al-khudri da abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin ya kunshi abubuwan da ya halatta ko a cikin harami aka same su to za a iya gamawa da su saboda akwai cutarwa ga jama'a sannan malam ya shigo da hadisin abu sa'id al-khudri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce yaqtulul muhrimu as-sabu al-adiya manzo Allah ya ce duk wani naman dawa wanda yake azzalimi kenan mai fada mutum manzo Allah ya ce kashe shi ake koda mai harami in ya same shi kashe shi yake kaga wacce riwaya mai take nuna in an same shi a cikin harami sawa'an mai harami ne ko ba shi harami yana iya kashewa to nan sai yace yaqtulul muhrimu mai harami kenan yana kashewa ko kana dauke da harami ya halatta ka kashe wannan dabba sawa'an a cikin harami ka same ta ko a wajen harami shi da sai ce asabu al'adiya ma'ana duk wasu namun daji waɗanda suke masu fada mutum kenan a zahiri wal kalbal aqur sai ce da karan zangai wal fa'ara wato da dan barya sai ce wal aqraba da kunama wal hida'a wato da meke wal guraba sai ce da hankaka tare da cewa ita wannan riwaya riwaya ce ga ifa domin wannan marwaci yazid ibn abi ziyad al'imamu tirmidhi ke cewa wannan hadisi hadisi ne hasan amma yana da illa wancan kenan wanda ya gabata ya tsaya matsayinsa sai malam yake cewa aiki akan haka yake a wajen malamai suka ce al-muhrimu yaqtulu sabu al-adiyya wal wato mai harami yakan iya kashe duk wata dabba azzalima mai fada mutum wal kalba wato da kare karar hauka kenan sai ce wa huwa qawlu sufyan al-thawri wa shafi'i fada ce ta sufyan ibn sa'id al-thawri da al-imam shafi'i al-imam shafi'i yace kullu sabu'in duk wani naman daji ada alan nasi wanda yake fada jama'a aw ala dawabihim ko yake fada dabobin su yace falil muhrimi qatlu yace ya halatta ga mai harami ya kashe kenan wanda yake fada mutum ko yake fada dabobi to ya halatta a gama da shi dan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu zarin kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك